أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna ma Allah godiya da ya haɗa mu a karatunmu da muka saba yi na littafin malam albarbahari inda a sati da ya gabata muka dakata a kan inda malam zai shiga yi mana bayani akan abin da ake ce ma bida yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na biyar kenan sai malam yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والدلالة وأهلها في النار والدلالة وأهلها في النار مالك جوا وعلم كسني أن الناس جوا متاني لم يبتدعوا بدعة قط بس تبكركروا وتبدأ قدابا حتى تركوا من السنة مثلها حسي سنبر وتإبادة تبت السنة makamanciyarta don haka fahdharil muharramati min al'umur mala yake mana jan hankali yake cewa mikiyayi ta abin da aka haramta na al'amurra fa inna kulla muhdatatin bid'a saboda dukkan abin da aka kirkiro a addini bid'a ne wa kulla bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ce ya ce waddalalatu wa ahluha finnar ita kuma bid'a da bata da mutanen da suke aikata su duka wannan suna gidan wuta Allah kiyaye da shiga gidan wuta a wannan fakara malam yana jan hankali akan mu kiyaye kanmu da kirkire a addini menene kirkire a addini mutum ya dinga ganin cewa ya kamata addini a yi kaza ko kuma yin kaza ai ba laihi ba ne ba shi ma makamancin ibada ce to faɗin haka kamar kana ganin addinin bai cika ba ne ba sai yanzu ne za ka cika shi saboda a guji haka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na ummuna aisha radiyallahu anha yake cewa man ahdatha fi amrina hadha dukkan wanda ya kirkiro wani abu a cikin wani al'amari namu ma laysa minhu wanda mu ba mu ce ba wannan abun yana cikin addini inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa huwa raddun amma da mushkan shi kenan idan ka kirkiro abu sabo a addini da aka dora shi a mizani na shari'a bai samu wurin zama ba a cikin alkur'ani mai girma haka zalika bai samu wurin zama ba a cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an maida maka kayanka ba a bukata koda kana ganin ya kamata ai shi addini kawai bi ne ake yi shi addini ba wani bane a yanzu zai shar'anta wani abu sabo kuma ba a keɓance wani ba da wani ɓangare na addini a ce nashi ne wannan a'a addini mazo sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da shi na kowa ne kuma a bayyane ya koyar da shi kuma a bayyana a taron hajji aya ta sabko Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addini na cika muku ni'ima kuma ni'ima ga baki ɗaya na cika muku ta inji Allah kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini tunda wannan aya ta sabka wani hukunci bai ƙara karuwa ba a cikin addini wannan aya tana magana akan addini ya cika to a yanzu idan wani abu ya zo aka ce a yi kaza addini ne idan aka ɗauko shi aka auna alkur'ani aka gani babu ayar ta ce a yi aka ɗauko littattafai na hadisi aka auna aka gani babu inda manzan rahama ya ce a yi to wannan abin ya zama bida a shi ne zaman lahiya bida'a kashi-kashi ce akwai bida'a wanda ta samo asali ne daga al'adu akwai bid'a kuma da take da alaƙa ma da aƙida to bid'a da take da alaƙa da al'adu mafi yawa ita ba ta taɓa aƙida kuma ba ta hudda mutum daga musulunci amma bid'a take taba aqida ita tana iya kai mutum zuwa ga kafirci misali misali idan ya kasance bid'a cikin ibada ne misali mutum ya kirkiro wani azumi ko wata sallah wadda ba shar'anta ba ka dauko ta rana ka sa ka ce wannan ranar za a rinka yin azumi a cikinta akwai lada kaza kaza haka kai ladan to wannan bid'a ce a cikin ibada wata sallah ta musamman ka kirkiro ta a ringa yin ta wadda batta da asali a qur'ani ko a hadisi wannan bid'a ce a cikin ibada misali za a ce a ringa karanta bismillah a duk lokacin da aka zo wata gaba ta arwalla in ka zo zaka wanke hannu bismillah in ka zo zaka kurkure baki bismillah su goma zaka shaka ruwa bismillah su goma zaka kaga wannan daga kaji ka san abu ne kawai gashi ga kamar shi da aka auna shi a mizani na shari'a babu inda ya tabbata a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan bid'a ce aka kirkiro misali sallar qara'i da ake cewa wanda ake yi a juma'a ta karshe ta azumi kaga wannan ita ma bid'a ce kirkiro ta ne akai wannan ita ce ake cewa bid'a a cikin ibada to ita wannan bid'a duk wanda ya kirkiro ta wannan an mida mashi kayan shi to bid'a babba wadda take kai mutum zuwa ga mahallaka ita ce bid'a akan abin da ya shi hakkin Allah bida aka abin da ce hakkin Allah wanda take kai mutum cikin mahallaka ta hutar daga musulunci kwata-kwata misali a da a cikin al'ada an ɗauki ɗarma-ɗarman ƙirina da layu wanda babu sunan Allah a ciki kawai surkulli ne na bokaye da tsubu an ɗauke su wannan aika da kai ai Allah ce tashi ita kaga wannan mafi yawa waki ba da su malin zai ba da su shi ne zai ba ka layi ya ce kaje a rihe maka ita idan za a rihe a ba da wasu siffofi ma a ce ga yadda za a yi a rihe ta mai rihewan ga yadda zai kasance ko kuma ana rihe ana karanta kaza ko kuma in za a rihe a je makwantai ko fata kala kaza ce ta damu ko ta saniya ko ta rago ko tona abu to kaga wannan wanda zai koya ma sallah ya gaya maka abinda Allah ce annabi ya ce a azumi a ibada ka baki daya shine dauki wannan abin ya baka ce kadar ma kaga wannan menene ya dauko bid'a ta musamman ya koyar da kai wadda bid'a ce addini kuma zata tautar da kai daga musulunci saboda a duk lokacin da kake rike da wannan abin kana ji a ranka cewa wannan abin shi ne kariyarka ba Allah ba ne ke kare ka inda wani hatsari zai faru kai Allah kubutar da kai daga ka laluba ka ji layarka tana nan sai ka ce yauwa ni na san baban zaba in wani ya kawo wani bugo ko wani abu aka tani ba a same ka ba sai ka ce ni ai baban zani ke zauna ba na ɗauki mataki menene kudirinka a zuciyarka wannan laya ta kare ka ka huto kasuwa baka samu ciniki ba sai ka tuna a cikin kes ɗinka akwai laya da aka ba kake nasawa a cikin ta ciniki da ka duba sai ka gani ba a samu ciniki ba ka gani layan nan baka huto da ita ba da ka koma gida ka ɗauko ta ya aka tare wani ya zo sai ka yi yawa ka ce yauwa ni dama na san ban fito da ita ba kenan ni kawai layaka take baka layaka take kare ka wannan abun wannan rukun da kama wannan abu shi kenan an raba ka da Allah an allaka ka da ni da wannan abun da karataya to wannan ita ce bid'a babba wadda take raba ka da Allah in kuma ka kudirce a zuciyarka cewa babu wani mai ba Allah yake kare ka ba wani yake kare ka ba Allah yake baka ciniki ba wani yake baka ciniki ba Allah yake baka mahuta ba wani abu yake baka mahuta wanda ba Allah ba to shikenan ka bar musulunci to wannan ita ce babbar bid'a take hudda mutane daga musulunci akwai bid'a ta abin da shafi sifat sifofin Allah wanda aka samu takaddama tsakanin aljahamiya da kuma mu'tazila to Allah ya taimake mu a nan wajen babu su an same su a wani zamani wanda kuma su ma wata aƙida ce ta musamman wanda suke da ra'ayinsu akan wasu siffofi na Allah wanda kuma ya saba ma aƙida ingantacciya da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma bid'a ce akan siffofin Allah misali siffa ta qadar su menene kudirinsu duk abin da ya same ka duk abin da ka aikata ba a komi ba ne ba Allah ya kadarta akwai abin da ba Allah ya kadarta maka to wannan aƙida ce gurbatacciya komi sai Allah ya yake warwa ko kuma ce komi sai Allah ya so yake warwa akwai bambanci tsakanin Allah ya yarda da kuma Allah ya ga dama musamman ko mun gane bambancin ganin dama na Allah da kuma Allah ya yarda da abin yarda da abin shine Allah ya so abin abin daidai ne ka aikata shi eh ya halatta shi shi kuma ganin daman Allah ya kasance ko da a ce abin bai kyau ganin bai da kyau ko kuma abin na cutarwa ne ko na makamanta ko da abin Allah bai yarda shi ba Allah ne ya ga dama kai in ya ga dama ba kai ba amma kuma an baka irada me irada akwai an baka shuwa zabi wanda kake tafiya tare da shi wanda conscience ɗinka da kominka kai ne za ka shiga nan ko ka shiga nan wanda kada kan kana ji cewa lalle Allah baka zabi in ka ga dama misali zaka zo shiga masallaci sai kai tsi in ka dama ka shigo kana ji a ranka cewa akwai zabin da aka baka kake tasarrufi da rayuwarka to wannan zabin da aka baka a lokacin da zaka aikata abu in kai wanda Allah yake so zai baka lada in kai wanda Allah bai so za a baka zinabi amma saboda mulkin Allah ba irin mulkin dan adam bane ba kahin kai ma ya san me za ka yi to shi yasa idan za ka yi tunani akan yanda mulkin Allah yake idan ka kamanta shi ko ka tuna mulkin dan adam to har abada ba ka gano ba ya mulkin Allah yake saboda kai tunaninka a limite yake akan mulkin dan adam idan ka ce he ka auna da mulkin adam to zai gane ya Allah yake ya mulkin shi yake to har abada baka baka yi imani ba idan aka ce ma Allah yana da siffa kaza sai ka tuna siffar jikinka to ka tuno Allah to har abada bace za ka Allah ya ce yana da hannu sai ka tuna hannunka sai ka kalli hannunka to kwana he ka tuno ya hannun Allah yake to kana yin wannan shikenan baka gano ba cewa ga yanda Allah yake baka gano har abada shi ya ake gane yadda Allah yake sallamawa ko ake samina wa tsana kuma laisa ka mithlihi shay'un huwa samiu basir ba abin da yake kama da shi sai ka huta amma da ka tuna kanka ko ka tuna siffar ka ko ka tuna siffar wani abu to kan ka zakka tuno siffar Allah to shikenan ka bar hanya to irin wannan bidoyi akwai su amma bid'a da muke fama da ta mu anan wajejen ita ce bid'a ta tsubu bid'a ta tsubu saboda menene matsalar ta wanda zai ce ma Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza zai koya ma sallah zai koya ma azumi zai koya ma komi na ibada ya ce ga yanda ake yi to shine zai dauke hukumi dora ka saman wannan hanya to bid'a ce mai kafirtar da mutum babu wani tashin ta yaka shirka ce tsantsa ake yi tashin ta yaka da Allah ya ce kai sai aka roke shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni za a amsa muku amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yake amsa ma wanda yake cikin masuwa idan ya roke shi wa yake amsa mai addu'a Allah ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi bayina suka tambaye ka akai na ka ce musu ina kusa da su wannan shine tashin tayaka ka tashi ka roki Allah sai Allah ya biya ma bukatanka sai Allah biya bukatanka nimomi nawa wanda muke cikin su wani bamu roki Allah ba Allah ba mu Allah da yi ka mutum roƙar shi ka yi ka mutum inda ga dama sai yi ka wani zaki zaki ko wata akuya akuya ko wani abin a dinga yanka to ka gani amma shi zaɓin shi ne he yi ka ɗan adam wani ni'ima ce wala qad karramna bani adama Allah ce ya karrama ɗan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum min at-tayyibat to Allah da yi ka ɗan adam karrama ka ne baka roƙe shi bai maka wannan ni'imai Allah da yi ka musulmi karrama ka ne da yawa suna nan suna faga mutu wasu ma san ba ina suke wasu ma san ba ina duniya ta saka ba sai sun kare tunanin sun kare nazarin sai su zamna a wuri guda a rasa ma to ina mamuta take shi kuma a duk lokacin da musulmi shi kuma ya shiga cikin wani yanayi ya shiga cikin abubuwa akwai abin da kawai sallama yake imanin wannan shine yana daga cikin tabin imani kawai sallama wadda za ka yi ko abu kaza ba gano shi baka ba san ka wallahi ka gano kawai haka Allah ya so shikenan Allah ya ga dama kaza shikenan ka huta amma akwai abin da in ka ce wahala kanka zaka ba wahala kai he ka gano hakikanin abin da yake to kwana za ka yarda to za ka jima kana yi wani an magane shi za jima ana yi wani an magane shi amma ku sallama ne akwai abubuwa da yawa ayoyi a gaban mu amma kawai bin mu kawo bin mu kawo a kanin akwai ayoyi diya wa fi anfusikum ma afala tubsirun mutum ya kalli kanshi ma akwai ayoyi diya da suke nuna mai cewa lalle mahallicin shi mahallicin shi kuma akwai abubuwa da suke faruwa a tare shi bai ma san ba suna faruwa kuma suna faruwa sai dai a yanzu da ilimi ya ci gaba a dinga baka lissanin ga abin da ake transforming kaza misali zaka ci salati sai a ce ma salati in ka ci shi akwai abubuwa ko irin su albasa su wace tomat jinin ka zai dan karu kaɗan duka wannan abubuwan da ka ci tsanwa shar ga shi amma kuma ya ba da jini ya jawo ko jini ya kare a jikinka a ce ma ƙwayoyin cuta sun shanye jinin su ƙwayoyin suna ina a waje suke ko a ciki suke a ciki suke su ya aka ba su girma ba suka sha litir biyu ni na da litir biyar a jiki ko litir uku an lula da ba jiki na abinda aka samu wajen litir biyu babu sun bace kuma na rasa washin da shi kuma an ce kwayan cuta suka sanye su kuma su kwayan cutan ba mu gansu bari a ce gasa nan wanda suka sha litir sun girma abu ne wanda kawai gashi nan hidika sallama ba huta bai ba ko ina bai take inda a ce zub da jinin kai dama dama amma kwayan cuta aka ce sun shanye su kuma ba su girma ba kuma ba gansu ba to ina jinin ya take to kaga imani kai to su ma haka nan ne abubuwa yawa akwai a rayuwar gwamnati suke faruwa kawai yarda ne zaka yi amma dai kai a tama isbili ke kasa ganiya sai kasa fahimta ɗazu nake kallon wani yana tatsa nuna saniya nuna ko ta akuya ne in ya saki ya ja haka sai nunan ya mutu in ya matsa babu amma in ya saki daga ya sake matsa kuma nunan ya su sai rike tunanin ce yanzu wannan in abin ka buɗe ta ne cikinta ba wai litir-litir wani ke da kwai nuna a tare a jiki kawai wani abu ne yake haɗa kawai ke hutuwa automatic kuma yake bayyana amma yanzu in yanka ta za a ba a ce wato bari a samu wani abu a zuba kawai wani abu ne daga jikin yake bada ne bada wannan abu kaga hikima ce ta Allah to ba koyi ba zaka ce yi ka gano a tare da kai ma akwai abubuwan da ka kasa fahimta su bari a ce ga Allah wanda ya halice ka ba komai zan iya gane ba to wannan bid'a wallahi ita ce zan yi kokari a yanzu mu kiyaye kanmu akan ta bid'a ta sunna shine babban tashin hankalin da muke fama da shi muna kallo misali kalli kokowa da aka yi kowa in ya hoto zagan shi darma darma a jikin shi kowa da layin shi a jikin shi kuma kowa tashi ne tsaye akwai wanda ya kwana a makwantai saboda wannan abu akwai wanda ya je kabari ya hudu jijiyar matacce ya yi amfani da ita saboda wannan to kaga wannan abin shirka ce an bar musulunci iya daga cikin abin da ya sa malamai suka haramta ta kwata-kwata kokowa ne dalilin wannan abubuwan guda uku rak in ka ɗauka ya isa a haramta kokowa na hurko bainin tsirara da suke yi na biyu wannan shirke-shirken da ake yi na uku abinda ake neman ba a samu ba na haɗin kai ɗin babu adawa adawa ce ake ta yi da almuzuranci da wane ne a ciki duka wani abubuwan sun isa a haramta ta to lasiya ma shirka wannan ita ce babbar tashin hankali ita me yasa muke ta insiske saman shirka ita gide in ka mutu kana shirkai har abada kai da aljanna kai da su fir'auna za ku ta rayuwa kuma kana musulmi yanzu he ka bar musuluncin dalilin wannan tsibbin da kai sai ka bar musuluncin kuma aje ajalinka a kusa yake ka je ka rungumi shirkan wannan kai kuma ka mutu da ita kuma da dan uwanmu ne kai muna sallah da kai muna azumi tare amma yau ga kanan an je kiyama kai a wutan mutane aljanna jama'a aljanna me yasa saboda ka je kai bibiya an baka wani abu ka rike a hannu shirka ce baka sani wallahi babu wani tashi in taya ta babu wani tayawa babu wani tashi sai shirka ce tsantsa ake koya ma mutane yana daga cikin abin da malamai suka ce min babu saddi zari'a ko da ƙur'ani ne zalla za a rubuta a baka wanda a rubuta a kasha misali ko a rubuta a baka ko da ƙur'ani ne zalla shi wannan in kayi wannan ba a ce ba kayi shirka amma hanya ce ka kama ta wataran aka baka wancan kin mai kulle-kullen kai amfani da shi yanzu yau idan aka baka kul'azai a cikin laya aka nade aka baka sa a jiwonka ko karata ya a jikin ko karata ya maɗanka kul'azai ne na wala zo bin nasu bari falak da kulhu Allah wannan ayoyi na Allah su wannan bisa kai ka matakin shirka saboda ayoyin Allah ne kaɗai zalla to idan gobe ka zo da wata mas'alar ka wajen wanda ya baka wannan ya dauko surkullan ya baka kuma yarda zakka yarda zakka wancan na fara Allah kare ka amma shi wannan da ka rike fa na yanzu shi kuma harka ce ta shekaru haka ta shi ɗan inda a ce za su faɗi gaskiya wallahi su faɗi hanyar da suke bi suke wannan aikin da akwai da yawa baka bi sallah akwai da yawa ba sa yin takace ba da yawa ba sa gaya ma ba Allah ya ce annabi ya ce kai saboda su ba su da alaka da su yaushe mutumin da yake da alaka da ruhannai yaushe mutumin da zai karanta suratu yasin ya ringa kiran sunan ruhannai in ya zo mubin a ciki yana ta shamsa ya'il mika'il jibra'il haka zaka ga asarafi haka zaka ana kiran sunaye na mala'ikai da na ruhannai kuma wallahi ana yi ba wai ƙaje ba ne kona duk wanda ya ce ma na mai yasan ta ji mushi misali ce ai ya san namishi ya san in ba aya Allah bace zalla ya karanta ai qur'ani bata cutar da mutane idan aka zo mubin ta cikin yatsin eh an dakata an karanta sunan ruwan nan wannan an roke su suru sa amshi wannan addu'a da aka tukun a ci gaba a je mubin ta biyu hallo a karanta sunayensu aya Allah ba ta kaɗai bace ake karantawa sai an karanta sunayen waɗannan bayan na Allah shi kuma an gama Allah da wani gama Allah da wani abu kuma shi ne shirka ita kuma wannan shirka aka yi ta haramar lahu alaihi janna duk wanda yi ta Allah haramta mai gidan Allah kuma bai gafarta ma wanda ke in alhamdu aka ce za a yi wuridin ta to haka ake wuridin ta ana karanta ta ne duk in an karanta guda sai an karanta huduba da ake yi ita kuma hudu babba abin da ake kira illa sunan ruhannai da sunan mala'ikai har sai an karanta ta 111 ko a yi ta 111 haka zan mil san ons ko san ons haka zan gani ana ba da adadin ya laɗifu da ake ja saboda sirrin kin a yi arziki allahu laɗifun bi ibadihi yarzuku man yasha daga wannan aya suka ɗauko suka ce to a ja ya laɗifu a nan arzikin yake to ya laɗifu inda shi kaɗai ne za ka zamna ka yi ta ja kana roƙon allah da sunan shi allah ya ce a roƙe da sunan shi kyawawa قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها Allah tana sunaye kyawawa a roƙe shi da su to inda a ce da sunan Allah kaɗai ne za a rage kiran shi sai a baka aradi a ce ka ja ya latifu su dubu saba'in inda ita kaɗai ce alhamdulillah muna fata Allah karɓa amma ba ita kaɗai ba ce za ka ji an jata a zo a ringa cewa kuma ruhannan suna bukatar yanka sai an musu yanka na zakaru ko an musu yanka na tumaki ko na makamancin haka duk lokacin da ka zo ka bijirar da bukatar ka zuwa ga wani ya ce maka to wannan aikin sai an yanka to an kama hanyar barin hanya har yau ba mu ga wata aya ba ko wani hadisi wanda yake mana bayanin wata addu'a da manzo sallallahu alaihi ya koyar yace magamanta shine yanka babu ba su da alaka duk wannan yankan da ake yi in aka yi roƙon Allah wallahi bid'a ce ba annabi yace ayi ba kuma mafi yawa ruhannan ne suke exigen a musu wannan wallahi ba babu inda annabi ya ce in ka karanta addu'a kaza he kayan ta kaza addu'a za ta musu yanka ibada ne mai zaman kanshi qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yanka ibada ce yanzu misali kana iya zawwa kana da wata bukata wajen Allah ka sai dabba ka ka yanka ka yi sadaka da nama ko ka ci duka ɗaya ne ka ce ya Allah wannan jini da na zubda ina tawassuli zuwa gare ka ya Allah ka biya bukata ta ya tabbata ya tabbata a sunna amma wata addu'a a ce sai an gama ta da yanka ko kuma a ce yankan yayi kadan an bar hanya wala da yawa ya ga an yanka kaji a ce yankan yayi kadan alfoki a yanka babbar dabba wala an bar hanya ko ai sabka ta alqur'ani mai girma a ce sai an yanka bai ciki bid'a ce bid'a ce yanwa a yi sabka ta ƙura'ani a ce a yanka bida ce a ce in ba a yanka ba ko a haukace ko kuma ba ta amsa bida ce kai malamai maca suke ƙarshen magana a zo a zamna a rarraba ƙura'ani a karanta shi ma ba sayar da shi bida ce bai tabbata ba a sunna kuma alƙur'ani bai gamuwa ta hanyar karantawa daban-daban da aka ce a sabki alkur'ani a yi addu'a bai gamuwa ta hanyar wannan ya karanta izi guda wannan ya karanta izi guda wannan ya karanta izi guda a ce an gama alkur'ani a kowa kawai ya yi karatun shi ya karanta jus in da ya karanta ya yi addu'a allah zai amsa aya guda ma allah ya sanya mata suna qur'ani aya guda ma allah ya kira ta suna qur'ani duk surar da ka iya komun kanantar ta allah ya baka dama alhamdu kaɗai ka iya wallahi zamna kai ta karanta ta ita karanta alhamdu in ka gaji da karanta wai ka yi salatin annabi ka gaya ma Allah bukatun ka Allah zai baka al'ulhu Allah ka iya ita karanta wa tabbata za ka iya ƙur'ani ne ita karanta wa ko aya guda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki aya guda ya kiyamu da ita dare guda ƙur'ani Allah bai kayyade abun ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai kayyade abun da wanda ya hardace kadai a da wanda yake da iziyi kaza kadai a kowa daga cikin bayan Allah musulmi gwargwadon abin da ka iya ƙur'ani ne ka iya zo ka roƙi Allah da shi in ka karanta duk harafin ila da goma gare ka kurum mai da hankali ya kasance abin roƙonmu shi ne Allah su wa ta'ala mu shafa ma kanmu lahiya da wannan surkullan wanda za su raba mu da Allah su ringa allaka mu da wani ko kuma kaga wani shi wai garanti gare shi malami gare na musamman na wannan sha'ani ni nike da malami kaza zai mun maganin wannan abu zan gaya ne ko kuma ya daga waya ya gaya shi malama ko ta matsala kaza ya ce yin zan buga a zuwa ɗauko wannan a daddawa ta ga wannan matsala guda ita ma kaga bida a ce kuma take nema da kai mutane ka wurci mu kiyaye muna magana ne akan bida bida ce take nema da kai mutane ka wurci bugon ƙasa a zo a zamna a buga ƙasa a wanda duk motsin da zai yi an buga mai ta a wuni a buga mai sau biyu sau uku ko bai je zamna ba aka buga mai ya yi kira ya ce a diba mini a diba mai a kira shi a gaya mai ga abin da ke ci wai shi wai deja an riga an roƙe shi gani yake tahiya yake a makarci idan ba a buga mai ba abin da zai zo yanzu ya tada hankalin shi ya damu kanshi in bai san ba abin da za a yi in an jima da dare shi gani yake na cikin tashi hankali akwai wa amin surprise ka ji a surprise da shi ka ji a zambace ni buga min diba min a diba mashi iya cikin dare haka a diba ne a kira shi a ce ni akwai kaza a gaya ni da sai a gaya ni ka gani wannan ba Allah shi wannan haidai a roƙi Allah Allah ce ce shi ya shiga cikin yanayi na jarabawa wanda ku tashi tashi hankali ce so da ya yi imani da abin ya yi imani da abin kaga wannan na farko waɗin gaibu ne ki a ɗauka ma abin da ya waɗin gaskiya ne wannan aiki ne na shaɗannu yake aiki na shaɗannu kuma idda'in cewa ya san mi za a yin gobe ya san mi zai faru gobe da ya je a ba kan siffa ta ubangiji قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله kace musu babu wanda ya san gaibu sama da kasa sai Allah a cikin suratul ali imran ne ko an'am me yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah kadai yake da mabudin gaibu babu wanda ya sani shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah kaɗai ya san abin da ke da kwai a ƙasa da abin da ke da a cikin teku kai wa matas kwato min warƙatin illa ya alamuwa duk wani ice da yake duniya fai guda an ta faɗo Allah ya san da zamanta ko a cikin gidanka baka isar bayan icen da yake gidanka duk fai da ta faɗo ka ce ka san da zamanta har bai ka sai a yin aka ce ka wani icen da yake gidanka fai da yake da kwai a jikin shi baka iya hudi baka iya ba mai iya hudin dogon yaron da yake gidan shi gabaki ɗaya fi'in da yake jiki a san ɗanin babu to Allah ta yi wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha kai wala radabin wala yabis babban magana ke duk wata kwayar ƙasa ya san da zaman bannan tsammani akwai na'urar ta iya lissafa mana riran da yake kowa masallaci duk kwaya guda ta ƙasa guda alisa umar ɗano ne ana yana yiwa to allah ya ce ya san da zaman su caɓola ka ya san da zaman kayan shi allah ne kaɗai san gaibu to wai zo ran na ringa daddafa ƙasa ya ce maka za a yi kaza za a yi kaza da ya ja ya ba kan shi sifa ta ubangiji kenan shi ma ya san abin da zai horo yanzu kana tare da wanda ya ce shi ma allah ne tunda shi ma ya san kuma wallahi ana ta yi akwai wanda ni na gani su feminijar ma suke tare da malamu idan dawa a gaya musu dawakin da za su wallahi ya daddawa ya gaya masa ya ce wannan matsala gare shi wannan haɗuwa zai wannan kaza yana ta hudu da ƙarshe a rubuta kuma an ji wataran ba a ci wataran ba a ci wallah sino inda ana ci kai kaga an bar su wannan gaskiya gaskiya wataran ta miliyan sattin za a samu tabbata biya wani inda a ce ana abin yana cin nasu kawai dai shaidan ne ya ruɗe su kuma sanar to bid'a ce wata ke fidda mutum daga musulunci kuma sai mun ji tsoron Allah saboda me yasa saboda wanda kake tsammanin shi zai shiryar da kai shi ne ke aikin wannan wanda kake tsammanin shi zai gaya maka mi Allah ya ce mi annabi ya ce ya sanya addini na to shi ke aikata wannan ke kuma shi ke gaya maka ga yanda za ka yi kai a wurinka haka ne to wallahi bata ne mun kiyaye sai mun kiyaye bata ne ba karan bata ba zaman lahiyar ka ka kiyaye wannan karman karman wannan ko da ba mu ce ba duka shirka ce tunda wani lokaci ana takaddama akan wannan ya za a ce ayi qur'ani annan nan a ce shirka ce a'a ba mu ce duka ba na ayi qur'ani da ma da aka nan shi ma bid'a ce akai amma gudun kakkaje ka isa wancan matakin na shirkai wallahi ka bar su ya yi zaman lafiya kuma su sun sani masu yi su shashatau da suke badawa da su bugu da su wane ne da ake badawa sun sani sai ba a yi allah ba ce ya dai mutum yake wadin gaskiya akwai wanda ake cewa ɗan tayi wanda aka samu a cikin cikin dabba a mayanka misali wanda ake samun ɗan wannan ɗan tayin wannan ba su ida farme ba su ake ɗaukowa a hudda wani marso na jikinsu ko hata jikinsu da su ake layi yanzu haka an yi ni ba a yi ba sati wanda yake aiki a makayin ya gaya ya ce sun ya sha sai da ya sha sai da a ce mai kawo na ce mai wallahi shirka ce ka bari shirka ake kakka zama kamashin shirka wallahi ba a yi ba sati wai kenan abin yanzu ma ne ana shi nake ga mu ɗan uwanmu bayan Allah Allah ce ce sai huda sarcin wannan hali wala duk wanda mutum yana yi ba shi ba aljanna ba shi ba aljanna ba shi ba gafar ubangiji sallar shi da yake aikin banza yake yi kana karba da wannan abin sai aikin banza kake yi azumi da kake yi ba a ma san ba kana yi kai matsayin ka kawai mushriki ne tan gangariya ina da to wanda ita ce bid'a babba wadda take hudda mutane daga musulunci wancan bida'o'i na ibadat wannan su da sauki da sauki wannan bid'a ce kake wanda Allah bar ya mai dama ka ba amsa ibada ce kai kake da niyyar yi ka samu lada ba amsa amma wannan shi kwata kwata huta ake daga musulunci shine ma da yake shi cewa duk lokacin da aka bar da aka ringa zuwa ana aikata wata bid'a sai ce to an bar wata sunna ne an bar wata sunna ne saboda yanzu misali wanda zai rike laya a matsayin abin da zai kare shi in ya hoto da sai ya bar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace in ka tashi da sai kai askar ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samawati was samiul alim ka ce a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lahma a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytan min sharri ma khalaq ko ga sanan dai addu'o'i kul azai guda uku ayatul kursi asbahana wa asbaha al-mulku lillah alhamdulillahi lalli ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ka sanar addu'o'i manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ka tashi da sai ga abin da zaka yi a wurin wannan ba abin da zai same ka to kai ka rike wannan a matsayin shi zai kare ka kenan ka gani an kirkiro bid'a da tabar da sunna shine ma yake bayani duk lokacin da aka ga an kirkiro bid'a to dan fulasan ta ne aka yi da sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace fahdharil muharramat min al-umur dan haka mu kiyaye kanmu daga aikata irin wa'annan abubuwan da aka haramta ya ce fa inna kullum muhdasatin bid'a saboda duk abin da kaga an kirkiro duk abin da kaga an kirkiro yace bid'a ce sai ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a sai ce bata ce wannan magana ta malam ya dauko ta ne daga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam mu'az a irbad bin sariya yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana wani wa'azi wata rana mau'izatan wajalat min halqulub wa'azi wanda ya girgiza zukatanmu yace wa zarafat min haluyun idanuwa suka yi kuka fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwadda fa ausina ya rasulullah wannan wa'azi da kamar yau kamar na ban kwana amana wasiyatu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu usikum bi taqwallahi wa ta'a was-sam'i wa ta'a ina muku wasiya ku ji tsoron Allah kuma ku ji kuma ku bi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da a ce shugaban da aka dora muku bawa ne ku ji tsoron Allah ku mai da'a ku ji abin da ya faɗa kuma ku bi yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira saboda duk wanda ya raga a cikin ku zai ga bambance bambance da yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin dan haka ku rike sunnata ku rike sunna ta khulafa'ur rashidin wanda su ne halifofin shi guda hudu abubakar umar uthman da ali bin abi talib radiyallahu anhu ajma'in yace al-mahdiyyin min ba'di masu shiryewa bayana yace tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis ku rike da kyau kuma ku rike su da hakoran ku na ciki wanda shine hikarhi yace wa iyyakum mudasatil umur inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace na kiyaye ku kashedun ku ku dinga kirkiro abu addini yace hadha tahdhiru iyyaka kashe ne ake maka kashedinka kada ka kuskura yace wa iyyakum wa mudasatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda dukkan abin da aka kirkiro bid'a ne sai ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin inda bid'a take bata ce yace wa kullu bid'atin dalala wa fi riwayatin yace wa kullu dalalatin fi nar kuma batan wannan yana gidan wuta duk lokacin da kaga an fara an rike hannu in aka kwana biyu sai a kawo nan in aka kwana biyu nan za a su wata ran a je kai menene duk lokacin da kaga an fara da kadan kadan an fara kirkiro abu da kadan kadan to wa kwana biyu babban sa ce kuma shine babban abun gudun shi yasa kan ma awara akwai wanda suke cewa akwai bid'a mai kyau bid'atul hasana dan su kare abin da suke yi me yasa suke kirkiro wannan magana sai su sai su ce ai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba makarantu irin irin yanda muke da makaranta an zo a tare yara ana koya musu karatu ko kuma su ce ai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ai qur'ani ba a gama beki ai sahabbai ne suka gama ka gani miye suke so su dai sai sun ba abin da suke aikatawa kariya akan cewa ai abu ne mai kyau shi yasa su ma sahabbai suka yi wancan na sun ga abu ne mai kyau shi kuma wannan abu da sahabbai suka yi abu ne wanda al'umma ta gamu kuma a ƙarƙashin wannan hadisin masu dalili gare su ina manzo sallallahu alaihi wasallam ta ku rike sunnai khalifofi na bayana ko su kuma lokacin abubakar siddiq a lokacin nan ne ya ce a mahaddatan suna nema su rasu su ƙari in suka mutu da haddasu akwai inda ya ɓace shi kenan sun da kayansu gudun haka wannan kamar ilhama ce Allah subhanahu ta'ala ya musu kalkashin ayi take cewa inna nahnu zanna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukata alqur'ani kuma za mu kare ka aka musu kamar ilhama ta cewa wannan qur'anin masu mahaddatan an yi wani yaƙi na imama mafi yawa sun rasu a can aka ce to ka aje su ƙare duka a zo a zamana kowa gabaki ɗaya da mahaddatan da wanda suka rubuta lokacin da ƙur'ani ke sabka a zo a zamana a rubuta ƙur'ani waje guda shi kenan aka kira su gabaki ɗaya aka zamana aka rubuta aka aji yana wajen abubakar a siddiq hayyar su sai umar bin khattab da ya zama khalifa sai ya dauke shi a matsayin kamar constitution a masarautar shi iya nan aje hayyar su lokacin da ya rasu sai diye shi hafsa matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta dauki alqur'anin ta kai shi gidanta ta aje shi yana gidanta in ana bukata ana ara in ana bukata ana ara sai lokacin Uthman bin Affan duka ana magana ne a cikin gari guda wanda kamar anguwa ce a yanzu garin Madina a lokacin da suke rayuwai lokacin Uthman sai aka ba shi shawara cewa an fara samun ikhtilafi bambance-bambance wajen karatu na Qur'ani tsakanin musulman Kufa da Busra da Misra da Madina wannan he karanta kaza wannan yace kai wannan ba daidai bane ba karanta wannan yace kai ka ka hurta ma ha ana nema ai fada sai yace to aka isko shi da gauga aka ce mai wannan wa abin ya kamata a dauki mataki musulmai a wasu kasashe ba su da Qur'ani a gaba a hannunsu sai ce to a zo a zauna aka kira su zai dubi sabit manyan mahaddata aka zanar da su aka ce ku zo a rubuta ƙorani aka zo aka zauna aka rubuta shi aka rubuta da ishiraki kenan da kulawa tawa ta mahaddata da suke zamna a nan da kuma ƙur'anin da yake rubuce a wajen hafsa da shi aka isti'ana aka rubuta aka rattaba shi aka jera shi aka tsara aka komi kuma aka ce to a shiga aikin kofi aka yi kofi aka rubuta aka rubuta a cikin littawai daban-daban aka yi wajen guda biyar aka tuttura duka wayannan gari ruwan aka ce ga alkur'ani nan kowa da shi zai iya tamari da kowa kuma da shi zai ringa aiki nan karanta ai wannan babban aiki babban hidima ce aka ma addini to wai hizu ce a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a game yake to ai aikin sahabbai ne aikin almajiran shi ne wanda kuma wasu sassan ya ce a ɗauki sunan ma a hannunsu kenan babu wata mafita gare ka a yanzu idan ka ƙirƙiro bida ka yi aiki da ka ɗauko wannan magana ta gama alƙur'ani da sahabai suke wannan ba mota wuce imam malik imam darul hijira ke cewa dukkan wanda yake tunanin cewa a cikin addini akwai wata bid'a mai kyau to kamar yana tunanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu daga sakon da Allah ya bashi kamar zargi ne yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kenan akwai abin da aka bashi bai bada ba indai kana tsammanin a yanzu akwai abin da ya kamata a yi kuma aka auna ma'auni na shari'a aka gani manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ba a yi kai ne kake ga ya kamata a yi to kana tunanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ya boye wani abu dan haka mu kiyaye kanmu da kirkiro abu in dai abu bai tabbata ba a sunna to mu kiyaye kanmu in dai bid'a ce to mu kiyaye kanmu barta dan wacce bid'a take kai mutane zuwa shirka tambaya guda za ka ba mutum in mutum ya ce maka aiki bugu tashi in taya ka aka ce ka tambaye shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zuwa yaki ba zuwa yaki ana zuwa an kashe sahabbai ko ba a kashe ba an kashe an ji masu yi ko ba a ji musu ba an ji musu to ya aka yi in laye da addini ne bai basu ba ka kashe nisa bai na kaga wannan ma kaga bid'a ce irin nan na canji bid'a ce mafi yawa a nan mafi yawa a nan akwai wanda da yawa ba sama ɗansu ba kuma ba abin da aka ba abin da aka eh ka gani duka wancan abinci dama dama shi da ke wannan ne suke ba shi su ji kame sha kuma daga baya dame su amma dai kaga wannan kirin da ake tsarmama yara kaga shi ma bida a ce kuma wani daga cikin kamar koya ma yaran in sun tashi masu rinka ne aiba kunyi bane batun da dai gashi da na tashi ma an tsarma mu duk wani mun kiyaye suwa ya mun kiyaye su kuma he mun yaƙe su tun daga gida kuma mu rinka gaya ma juna aboki ne ɗan uwa ne ka ga yana nema a rinka shiga irin wannan hali kai ma saƙo ne ka isar kada kaga mutum zai wannan zai saki wannan hanya ko ya je wurin wannan tsaye-tsayen ko wannan tsibbin wannan wallahi in kana iyawa ka janyo shi shari in zaka mai da sai kaka mai da cikin jama'a matsala za ku samu amma ka janyo shi shari ka nuna mai gashi na abin ma shirme ne ma kuma ga hadarin abin da yake ciki wallahi za ka samu ladan Allah taimake kai shiri sai ka gani ka samu ladan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ɗaya shiri a hannunka ya yi a baka garke na manyan rakuma alheri ne ba ƙarfi ba ɗan uwanka ne ka gani yana harka tsibace-tsibace kira shi wallahi ka ja shi ka nuna ne irin haɗarin da ke ciki abokinka ne kwatanta mashi ya sha masa lafiya wallahi sha masa lafiya kuma su ma su ji tsoron Allah su bar mutane su meke suna su bar mutane da alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ka bar mutum da mahallicin shi shi yake kaddara komi shi yake ba da komi shi ba da komi a yau duk abin da suke cewa za su baka su ma in ka duba suna bukatar shi suna bukatar shi to inda zai baka layi ka samu kasuwa shi ma buɗe shago ya zuba layin mana kasuwar ta zo tun da shi in ya zo in ka zo wurin shi kudin yake bukata ka bashi su ke ka bashi kudin ya baka ita in dai tabbas ya yarda tana yi ya bude bai tebur manan gobe mu ganshi da alimentation babba ya mana abu gashi na agili kawai surkulle ne a raba ka da Allah don haka mu kiyaye kuma Allah taimake mu mu kiyaye wannan abu a nan insha Allah ta'ala za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh